أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markas ahadu sunna da jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna subdu sha biyu ga wata na Ramadan hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da ishirin da hudu ga wata na hudu shekara 2021 a muna cikin tafsirin suratul azab jiya mun tsaya aya ta 52 ta wannan sura suratul azab insha Allah ke yau zamu tashi aya ta 53 cikin suratul azab kayan nan na isko tambaya ta farko yana maganar cewa bayani da muka yi a jiya ne na maganar sadaki abinda yake tambaya dai kurin mace tana iya badawa a boye ta ba miji sadaki ya kawo gidansu yanwa a bayani da muka yi cewa bane sananne ba arme babu sadaki idan aka kenan ga arme na huci ne sadakin bai bada ba an har ana son haka akan samu wani lokaci mace tana neman ruwan asiri ko tana son wani da arme kun ba shi da halin arme to an har hakan za a yi ko da jika nawa ne ko nawa allah ware maka ka gama a ci ko da jika biyar ce ka gama a shiga da ɗari da za ka bada a cikin kawo su ka gama a samu naka a cikin sarari kakka yi a banza ne ba komi shi ne amma ba a yi ba komi gaskiya amma ganin ana haka nan don gari fitina ta fami sai wasu wajen wasu alfahari ne ma a ce an kawo sarki gidan su jika ɗari goma ko miliyan guda ko jika na su a wajen alfahari ne a ce an kawo jika ɗari ko jika hamsin a wajen su kasance ne wannan iya kawo cikasin arman irin wannan idan mace ta bada ita ta bada don a kawo a wata tumiya in ka bada ke kara ko ka ɗin kara ko da kudin shayi ne naka zuba ce wannan shi ne magana ta abu sai magana ɗaya iya tambaya masa'alar kusan sadaki a musulunci ba ɗaya da yawa maganar rubu dinar ai ba tabbata ba ɓangaren sadaki abinda ya shahara cewa sadaki kai kasa da rubu dinar wani abinda rubu dinar ya inganta kan maganar sata ne yanke hannu amma sadaki bi bayani a jiya na nabi ta nemo ko da bakin zirami na ko da bakin zobe na na bakin gari ko da ko da zobe na bakin gari kuma ga shi duka ma shi ma an rasa aka ce kwa mata kwa mata ba kenan yanzu ma kana iya zama Allah rama alƙan za kwa mata bakara ko surori da na Qur'ani dama tana makaranta iyawa ba ta ida ba uban ce za kwa mata sura kaza ka doka shikenan ana iya eh kenan ba a yi ba ba a yi ba kobi kenan kan haka tunda ba ba ba ba shi da kadan mishi da yawa sai mace ko kudin shayin kai bada a gama cikin ne sai mai magana ta cewa iya magana mai yana ta da yawa tarawihi ko kiyamar lail wani lokaci ya kamata a fara dukkan kun inda aka yi isha yan wajen sallah ta dare da ƙari isha an ƙari lokacin da shiga ka yi da ƙari takwas tara goma sha ɗaya sha biyu ƙari da ƙari duk dai lokacin da shiga illa magana ce ta fatan lokacin kare na lokacin furu daban amma dai lokacin kare lokacin tarawih muna tabbataccen na sada bin abi waqas shi daga an kare sallar shaika ta ci sai raka daya ta ce duk wanda ran raka daya yace in hatara dan kai kuce ne wuturi na kai kuce mun take raka daya dan shaika ta shi ta bayan shi kenan kuma haka ita kanta tarawih wata shahara da umar sa aka yi ta tamimu dari da uwai bin qab bayan shi take ba cikin da take da ba illa suna janta da yawa kuma kenan babu daga dare ya kare sallar isha kana da dama lokacin da ka ji bai ta sai yawa akwai ta jiya ta mas'alar da ne magana akan akan annabi sallallahu alaihi wasallama so biyu ga jibril wannan ana magana so biyu gani so biyu gani a cikin halitta shi ta malaka jibril yace ya ganshi da wuke 600 yace ya ganshi ya cika gamsu da yamma gaba ɗaya bai ganin komai shi shi ke ne ba gani bin haka iya kami iya kaɗin ziyara zai sufa ta irin su dihiya ya kawo su kahira da shi amma kafin sun zo a zumun zuwa da su kuna hira kai da dihiya ce ba dihiya bane ba jibril ne daga dihiya mutum ne kyakkyawa iya da kyan kama to jibril yana zawa da kamar shi kamar haka zai zo sufa ta ka zai zo ya yi hira da annabi sallallahu alaihi haka manzana ce jibril iya zawa mun da dawayi a wani lokaci iya zo ma sufa ta mutum kenan iya zawa wannan daban ne wancan ganin da ya mishi ce ya gan shi na siffar shi ta malaka jibril shi ne mai gani biyu a nan duniya da a can sama a kashe kuma a sajin neto ya musu sa jini tukun ga shi za ka shi ba ɗin farfina zan ce yaba da ɗin damar shi za ka shi na insha Allah za mu tashi سورة الأعزاب آية 54 da uku ne da bismillah بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيماً
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم أن وانا آية تابيو بايان وانا الأمر دي أكا جمع أنا إي وانا أنا صلى الله عليه وسلم أبنى يكن داميش أما كون بيه مكان عندهم باب دوكا حتى كي umar bin khattab iya ba da shawarci ya rasulallah gaskiya kamata a saka tsari gidan ga kowa iya shiga kowa iya shiga akwai kowa bane wani ba a yayi kawata a yi magana to annabi ya bin umarni daga Allah ne ba wata doka da ya kawo kun bai hana ba to dalilin da an ce kan arman Zainab bint Jahsh a walima da aka yi da armanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ba da abinci an ci an ci ko mutane sun kasa ganowa shiga wata suna suna suna ta hira an ɗauki hira bayan an ci an ƙare kuma an ci gaba da hira iya so a bar shi dan shakata a gidan shi sun kasa kasa barin shi abin annabi ya huta na yin kewa ya dawo suna nan dai suna hira a kan shi ne wannan ayoyi suka zo kuma aka yi magana da dai wannan gida kuma ya zo doka sabuwa shi ne nan da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ya yi hulazi na amonu ya kuma su imani latar hudu biyotan nabi kan ku shiga gidan annabi illa a yi zana lakun ila da amin gairin naziri na ina kan ku kara shiga gidan shi sai kun nemi uzini an kira ku zuwa ga wani abinci an an shirya abinci ko shi ma abinci ya ce gairin naziri na ina kan ku zo kuna jira ya da ku kuna ne da a ya dare haka Allah ya ce kan ku zo kuna jira kuna jira a gaban ku da gore sai an kare an kira ku ku zo kun ci da ku shi ne Allah ya ce da haka haka ke zuwa zaman ana jira an kare san ba ci an kare ka ci a yanzu Allah ce ku kare zamba na dai dai da mun zabuwa gidan kan ku shigo da uzuri eh na ku saba zabuwa cin abinci to yanzu kan ku zo he da uzuri kuma shi ma kan ku zo kuna jiran dafawa yana na kuna kan kuna kuna jira eh to walakin idza du'itum fadkhulu ku bari ya tsare an kira ku ya ku shiga fa idza du'imtum fantashiru kuma an kuci kun gare wa haka Allah ce an kuci kun gare ku wata wata shi shi fantashiru ku wata ne wala musta'anisina li hadith Allah ce kadda kuwa kun ci kun kare ku shiga sabo hira dan haka ake mun to gashi daga Allah wala musta'ansin li hadith ka ku zo kuna ku shiga sabo sabo hira bayan kare ta abinci eh inna zalikum kana yuzu nabi fa yastahi minkum Allah ce wannan abin da kuke yi iya cutar da annabi amma wannan bajin dadin shi iya kuma ya gaya muku ne shi kuma wallahi la yastabil haq Allah bai bar ku yi hadin gaskiya kaji mana kenan da zo abin suna yi da gobe abin adam ya da bai magana kuma abin amma ya da shi shi Allah ya da musu yanzu wa ku fara ku bari sai an kare ta da wuta kare an kira ku da kun ci kun kare ku tafi bayan kare ci abincin kare ana hira da gohira a wani ya ce domin inna zalikun wani abin da kuke yi ka ne izin na biyu iya cutar da ɗansa da sarma fasta a yi minkum iya kulle ku wallawa da suka nuna haka allah bai kulle hunan gaskiya da haka yanzu ana ce wai za su altumu hunna mata'an fasa'alu hunna min wara ita yanzu mata masu da sarma in har ta dama za mu tambaye wani abu yanzu ba magana ku yi gaba da gaba da kulus ɗin na da ɗan ba haka yanzu a cikin wai har da matar shi wani lokaci na ga wace ce da umar aisha da umar su gama hannu wani a cikin makayi kan yi jabi ta sa ya sa su gama hannu ta su ba ana yi kalma da duk ba ba kuma yi ba ba ra'ayi ba ne ba doka ce da Allah ka doka amma eh yanzu ke nan gaban nan kan ku ƙara ma tambayar su wani abu kuna ba sanar a na kaya ku tambaye su min wani daga bayan hijabi nan hijabi ba nan kaya wani ba amma ta kwata hijabi nan su hijabin su sai daga bayan wani wata katanga ko sutura ko wani sai dai kada annabi baka ga mata shi kuka muna kai dole da wani shafi tsakanin kai ko sa wani yayi ko bayan wata katanga shi dai magana da mata annabi ba a yin ta kai tsaye gaba da gaba ko ta kawo hijabi wannan hijabi na hijabi na kariya ne tsakanin kota mana baka gudun juna kenan in har za ku tambaye wani abu ku tambaye su daga bayan hijabi bayan wata kariya zalikum azharu bi qulubikum wa qulubihim kuma wannan doka da Allah yi ita ce mai tsarkaka ga zakatan ku ku mazan haka su ma matan ce tsarkaka ga zakatan su kare duk wata banna wa makana lakum an tutu rasulullah wala an tarkiu azwajahu min ba'dihi abada bai dace ga masu imani ku rika tutar da annabi abin da annabi ku bai so iya bashi wahala kuna bai dace haka kuma bai dacewa ku annabi matan shi bayan ya mutu bayan shi ba har abada ba ku baɗin matan shi matan shi wayan ne ba masu imanin ne ta inda zalikun wannan al'amari cutar da manzan Allah arman matan shi bayan shi kan inda da azima wani laifi ne mai girma a wajen Allah babban laifi ne ci gaba إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليم ma to shi dai na Allah ga mana da ka bayyana da ka koye duk ɗaya a wajen Allah sai ka sani dai ka san Allah ya san da komi in tubudu shay'an aw tukhfu Allah ce idan kuka bayyana da koma menene ko kuka koye shi dai fa inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah masani ne game da komi ko ka koye ko ka bayyana duk ɗaya a wajen Allah
لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا
yanzu a nan bayan an sa hijabi kar wani kenan ya samu alaka da su kai tsaye ya daga bayan hijabi to kwabu sanan ne ga sauran mata na hana walabisun zinata hunna ila libu kulati hinna aw ma ba hinna zuwa da bayani wannan kai su bayyana da adan sai ga uwayen ko je su koyi musu ko sauran mata wancan to su ma mata nan sallallahu alaihi wasallam irin yadda wancan doka ta shi a sauran mata to su ma ba kowa ba ne ba za su sa hijab Allah ya ce lajuna alaihin na fi aba'ihim babu laihi gare su don babanta ya ga adanta wala abna'ihin ko diyan ko diyansu wala ikhwanihin ko ƴan uwansu kenan wanta ko kananta wala abna ikhwanihin ko diyan ƴan uwansu maza wala abna akhawatihin ko diyan ƴan uwansu mata wala nisa'ihin ko mata musulmi su ma wancan akwai an sa'ihin ma'ana sa'ihin ana maganar mace musulma bai halitta ta yarda kafara arniya ta ga kanta ma wurin da ake makenci din na da ake ana mahiyar gaba gwarawa ne bas baka addini to bai halitta mace musulma ta ce ɗakin makenci na arniya ko mun iya aikinta haramun ne eh haramun ta kanki eh ba yi kafara ba ta ga kanki sai makin da yake da musulma ko a ina ne ma musulma amma wannan ɗakin da ake na gyaran kai da mata ki ba da kanta ga kowace mace bai halitta kinan su ma mata nan san zama wancan doka irin ta hau kansu su ma da uwayensu da ɗiyansu da ɗiyan ɗan uwansu maza ɗan uwansu mata duk wannan ɗan uwansu yawan ta kananta dole babu laifi don sun ga adon su kiran sauran maza maza ne yake da wajibi tsakanin su sa hijabi kasa gansu kai su wala malakat aymanuhum haka abin da damu ta malaka ko da namiji ne bawanta bawanta ne tana iya mu'amala da aikin bawanta cikin gida misali mun kan samu annabi sun sunna abi daud annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo asali fatima radiyallahu anha ta tambayi khalid bin hurku ganin ta jajan yawan aiki hannun ta iya kanta saboda nika mun shi wani cikin hujja da ake kawowa ta cewa a musulunci mace ke aikata take ga aikin gida masu kawo ra'ayin mace wani da bata ci ba namiji zai wani shirme ne ba bacin tsarin musulunci tsarin musulunci da manzo Allah ya da kanshi safe suka rayu mata ke abinci maza su ci namiji ya nemo ta kawo gida ta gyara aikin mata na gida aikin maza a waje ya ta nemo kuma mun ka misali mata mafi daraja a duniya ga Fatima ga ga Sama'ila wa kasade Fatima ta yi jaje aikin da take a gidanta har abin ya ishe ta har tana kanta to ta wa da jaje kaga inda har Ali zai yi me ma kullu da jaje annabi hada ma zai amma shi ya kula shi ya kula ki ya kula ki ta mata da haba mata azkar ma wanda zai na ban take nema haka ga asma bin zaruka sadiq mijinta zubair in take zuwa ta ce hatta da ciyawa da gishi take gyara mishi take zagawa hatta da abincin da gishi da ka musulunci mace take kula da gida to a wakan wannan annabi sallallahu alaihi ya samu bawa ya zo gidan fatima da ya same ta sitar da take jikinta ba ta da jikinta gaba da in ta ne kai kwabri ya bude in ta bude in ta ne kwabri kai ya bude tana mutum da namiji kaji ba haulin nafsiki wannan ma a wuce gulam ki san kawai kanki babanki ne da babanki kidan baban ta mana ya garin mun adan da sauransu ba laifi ba balle magana baban ta kai su mana dokar irin sauran mata wannan sun aka jero wanda babu laifi dan sun ga adan su ko sun musa hijabi da kanansu ba la juna alaihin babu laifi akan su fi abaihin akan uwayen su wala abnaihin ko diyan su wala ikhwanihin ko yan uwan su wala abnaihin abna ikhwanihin ko diyan yan uwan su maza wala abnaihin akhawatihin ko diyan yan uwan su mata wala nisa'i ko mata musulmi yan uwan su wala ma malakat aymanun haka abinda da musu malaka na bayi wattaqin Allah ku ji tsoron Allah inna Allah kana ala kulli shay'in shahida lalle Allah akan komai yana ga abinda take wakana ci gaba inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu عليه وسلموا تسليما
نعم إن الله وملائكته يصلون على النبي الله سبحانه وتعالى تبس دشيد ملائكه سنة صلاتي قولنا عن النبي labar labarin yana salati mala'iku na yi mawani bukhari ya kawo tarwa ta abu aliya ta cewa me allah zai rike wani salatin Allah yace sana'u alai inda malaika yaban manzon Allah a wajen malaika kuma salatu malaiku su su addu'a ce suke da muke Allahumma salli ala Muhammad sallama a roƙon Allah suke yi ma Allah sallama inda mu muke yi to wannan labari na Allah bada shi da malaiku suna ma Allah salati sai Allah Allah kuma ya kira ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani sallu alaihi wasallimu taslima kuma salati da aminci da sallama da ake kasa sananna kayan wannan ma akwai da sallama da yan wa wannan aya ta sarko manzala yana raye tsakar larabawa ƙureshawa yan asali irin su abubakar irin su umar irin su man ɗin su ali duka babu wanda ya tashi ya je ka gudunmuwa ta salatin shi zawa suka yi kabin udura ce muka ce ya rasu da ga shi dai allah ya yi umarni mu maka salati sallama da musu dama da musu da musu sallama musu dama dama musu tsaka muna masallama da musu sallama musu sallama yanzu abin da zo zabo maka salati ya rasulullah kaifa nusalli alayka ya rasulullah ya za mu kawo salati haka suka zo suka ce akwai musu wannan sahabbai ne suke tambayawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabin kanshi sallallahu alaihi wasallam bai ce ba kaza fa za shi ma shi ma sai shi ma sai jiran wani ka bin wajen ce wallahi sai da baka gama ba tambaye shi ba sai da ta an jima ba jawabi shi ba da ce kurin kaza ba sai da jima suka ce alama wahayi ta zo ta sabka sai ya bude magana kamar da ya kare aka mishi wahayi ya shurare an kare kun sai ku bude kalma da kulu ku ce اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد daya cikin wannan sigogi na Ibrahim annabi ya koyar daban-daban wajen ne bakwai na sun tabbata su wannan to wannan salati shine annabi ya koya masa sahabbai wanda kuna ji yawa abin da ya zo wannan isha farkon sunna an yada wata isha'a ta cewa ahalus sunna ba su ma'anar salati kwata-kwata shi kuma mai kawo haka abin da ya kawo haka iya da dalili asali kanin sunna ta zo akwai salati da ya shahara na karfati shi ya zo ta jin ɗariƙa suka karama shi sama da komi amma shi sama da alƙur'ani wannan abin shi yasa da malaman suna suke tambihi ga mutane kai wannan magana fa adiba ce na ɗaya dai za mu je ba shi da fatin ta yana zo shi ne mai cikin da daga gwada daga yana samun hana ƙarni na bakwai da wani abu yadda labarin ya zo a wajen masu shi muhammadu bakari ba mata jana ba shi ya zo ka mata jana shi ya ce shi a labarin ya ce ya roƙi allah ya ba shi talatin bai ba kowa ba sai ya shiga cikin ka'aba shi yake roƙon allah ka'aba aka rige mishi bai hutu ba yadda ya kwana arba'in iya halwa sun ji daddadin hankali yana mutane ciki kwana arba'in a ka'aba a lokacin nan kuwa babu tuwalet a ciki a zama babu a cikin ka'aba babu a cikin harami babu wurin kashi da balle a can zamanin aka ce bai hutu ba kwana arba'in a ciki a rihe irin nan kurin ja'ahul malak fi sai fata min nur ta yi ga mala'ika wani mala'ika jimla ke aka malak ta yi ga mala'ika ya zo a wata takarda ta haske ya zo da sarrafat ta ji wa ƙur'ani da kanshi an rubuta shi a hata da allo na ƙashi aka rubuta ƙur'ani da aka aka rubuta ƙur'ani amma wai shi a takarda ta haske min nur daga sama ta zo duk abu haka zuwa abu da wani abu ya rubuta wa da da ba da ba shi kenan wannan abun shi yanzu kai shi ne farkon zuwa da ta to duk labarin fadalarta kuma ba ta zo ba tun karni na bakwai cikin na takwas sai shekara dubu da ɗari da hamsin bayan wa mata jani a maroko da a gari ainihin malu tsakanin aljihar da maroko ainihin malu bayan a heshi ran nan in lafi mata wani labarin abin da zuwa abin zuwa rubucewa amma mutum mu bai da ba duk muna mu mu mai dabar da ba aka dole wa annabi ya taso daga can madina ya zo can ainihin mal ya isko a matijani ya ce ka rike wani sarfatin shi ne ba shi labari ɗaya marar wani da ɗaya sarfatin ɗaya ta yi ƙur'ani su dubu shida har ya kai su dubu ɗari shida har ya kai ta yi ibadar mala'iku da mutane gaba ɗaya yau ka ɗauko a baka jawarin ma'ani da tambayi malamin ka ne kafin mai jawarin ma'ani ya baka juzuki na hormonta zai ba lamba 138 musulmi abu ne a rubuce ba abu ne zai wuce ba kuma ɗaya wurin littafin su ne ba nan bane ba littafin su ne kuma yanzu ma iya nan amma ya ce a kuna ku gano ba eh mun gano ba mun ko da ba mun gane ba ba ba yanda za a yi magane mai magane wani ga wani wani addu'a ta yi qur'ani ɗaya ma har sau dubu ɗari shida ha ce ta yi bara mutum da aljini gaba ɗaya inda ma suka ce wani abin ba mai dabar da ta zama lafiya amma an mamaki wani shehu a cikin shi wannan garin nan a cikin karatu ba wani abu ba ya buɗe baki ce shi ya ga ta yi karama yau ta dubu shida ta ta yi wuce karama karama ce anan garin wallahi wani sarki ba wani bawa daki ba wallahi ba daki ba anan garin wallahi ba na ba kai wa ba ba to yan wani ita ce aqidar su wannan abin yasa kwata kwata muka ce wannan salati da dai dai annabi bai koya shi ba kuma abin da aka dora mishi yarda ma ka yarda kai musulmi mu aqidar mu ta alsuna jama'a ka yarda ma da an yi wa'ayi bayan annabi sallallahu ya koma ga Allah ga wani ya kawo wani sako daga Allah iya iya mai da ka yarda amma ka abin da kake saboda yarda da wahayi ba kuma hada sako daga Allah ba ne kuma ga Allah baiwa baiwa ga imani yarda nan wannan jiko hurko shi tashi farko ba kenan muna mun digima tun hurkon ta mu amince da wata wata ba sai magana kuma cewa ta yi Qur'ani 6000 har 6000 ta yi bada malaiku da mutane gaba duk wannan hirar tana na rubuce kuma Allah ta hunda ki hannu kuma nan ba wani to sai su suka yarda suka ce a ba gaskiya bane shine kullum suka ce a abin mu annabi salati a na annabi muna yi wanda annabi ne kuwa shi muke kuma ya ishe mu ɗan uwa sukan kawo mas'alar na jin malami ya hana yaɗa a cikin wasa aisa kifati ga ta nan ma a cikin tafsirin ibn kasir albani ma ya kawo ta eh akwai magana akwai magana me magana suke kawo kan shi kullum dan bida neman shuba ya yi riki a cikin tafsir ibn kasir cikin tafsir wannan sura ya kawo salatai na annabi koya na aka samu a wajen sahabbai an kawo salati salatin ya yi hudun ko bai da sarfati amma a ciki ya aka samu gurin alfati ma'abulina shi ne aka samu a cikin lafazin a ciki aka samu alfati ne ma'amulika kenan yanzu kenan suka tafi zafi kenan ita kuma a yanzu ba ta tafi wannan daban wani asilatin da ba dogo ya kai biyar kan asibiti kuma shi ma fata sai da ya kare sai da ya kama gargari ruwa ya ba ta da dogara ba ta da kyakkyawan dogari shi muka sai da kada magana bishin sai akwai magana ma da yawa bayan sanadin wanda kada bani majhuli ne kuma akwai magana cikin kalmomin kanta albani ya kawo irin wannan magana da aka an da ga ta sai da aka ce yayi addu'a addu'a ce doguwa ce a ciki irin wannan ka samu zagi ne sama Qur'ani inda ka dauko ka dauko Qur'ani maka zagi zagi ya Qur'ani inda ka dauko karba ce ta ka dauko wannan ka kama kai magana ya ce ka gani wannan magana ce an samu lafazin a cikin albani iya kawo me ya albani ka magana rahimahullah iya kawo wa annabi salati iya ce abun mamaki duk inda siga ta zo ta wa annabi salati a ɓangaren ruwaya da ƙanar salasalama babu hatta daga sabai babu inda aka samu alamun salli ala sayyidina muhammad babu inda aka sayi ya ce hatta ma na sahabban da wasu ɗan magabata ɗan baya ba kalmar sayyidina duk duk da alamun salasalama shi ne sallar khalif shi ne shugaban kowa da kwado na yarbo amma ce a salati yadda ya zo babu sayyidina duk da sayyidina mana annabi ne ba ba na sahabi ba ne wani ne sa sayyidina ka ga da Allah sai yi na kaza to kuma kai gaba me ibriki a kai gaba duk inda gashi to a irin wannan misali ne albani da mawalla sai yake kawo musallan salati da aka samu daga magabata ta sayyidina ali sai kawo irin wannan salati wanda aka dangana masa sayyidina ali irin shi ne a cikin wani bazin ba shi ba ba salati ba daga ba a cikin akwai fadil ma'abulin asali ka ko wannan kalmomin guda hudu su ne aka samu a ciki ba sai ba ta bace kawo to a ciki aka samu wannan siga sai suke cewa wai gashi albani ma kawo shi to albani akan misali ne na salatin aka dangana ma magabata kuma shi kuma idan ka kuma za su suka masa rabu shi wani kuma dama iya maganar sayi da na babu ita don ka tabbatar da me take farawa zan sa Allah sai da Muhammadu Fatim imamu laka ka kai da magana marabu ba gaskiya bace ba kai mu tsaya nan Allah ya kawo gumi ran mallaka gumi Allah ya gumi ran mallaka yace dan uwa kan ba kan wahala ka saka take an samu alfati a Qur'ani can fati can waye haka sai gaba ko yace kai kaddara fatiha mutun ya kawo fatiha ce ya kawo yace amma shi Allah ba shi da fatiha ce kawo tashi yayin Allah sun fatiha muka sabuwa aka san dan ba kun dan tantu ba ko ba ta amma fatiha ce wani Allah ba ita zamu yadda a'a ce bare ka tabbati haka idan ka taba kan wahala haka suke cewa an kawo daga can a kawo sada a kawo haka suke wa wa ka mata qur'ani da wannan gama gama sai wannan zagi maka qur'ani ba sanan sai kuma zagi maka qur'ani na kama kalma kalma a takeice yan uwa wannan magana in kana yin ta kasan kullum mutane hawa hawa ne akwai wanda yake wallahi kuma akwai wanda malami ne ma malaman garin bai da su ba malami ne kuma da kuma yadda ne amma yayin da kan jahilci akan yarda kurin zikiri ne yake kaga irin wannan dole kamar bayani abun ba muna da adawa ne da da muna adawa da ƙarya ne eh muna adawa da banna ne mu muna so a yi abin da manzon Allah ya kawo kada kamar kai kana adawa da wannan salati ne a mu muna so ne salatin annabi a yi shi amma ta tafati kaga asalinta bai wa musulmi yarda wannan abun zan wata ma ba mu amince da shi kun balle fadalarta rigima biyu ce da haka mu sha mata lafiya me na annabi ya ishe mu in kuma kuma za ka nemi mutane rishin rishin ko an wa ko da kara ka mata wa annabi ko annabi awa kara so nawa ka je sabaka in ba zuwa awa ka ba tun da kake yaro ka taba jihadi za ka bari ana ina da zati ibrahimiya ko a karaci ayato ayato ibrahimiya ko so ɗaya ma kullum yana zati bati aya ma annabi karama ina ko so ɗaya ne ma amma ba sai ko so ɗaya talatbati ko talatbati an da wani talati alamu sallallahu alaihi wasallam alamu sallallahu alaihi wasallam alamu sallallahu alaihi wasallam an kare an kare to Allah talfati to in wa wa annabi salati ne imam shafi rahimahullah ke cewa mai so ya wa annabi salati cikakke babu shubha inda zaka rantsuwa a wajen Allah rantsuwa ba ta kare ba sai ka mai salatin da ya zo shi ga Ibrahim shine gangariya da Allah subhanahu wa wannan sigogin da aka jero na ibrahimiya ka yi a cikinsu allahun salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid mutum da musu tabbatar na albani ya kawo nasi ga bakwai daban-daban amma zama to cikin na ibrahim wannan shine da kai wancan ɗari gwamnati wannan ɗaya ya garanti to amma idan mutum ya ce Allahumma salli ala Muhammad musallim ya ma'ana salati amma bai kai wannan ba kuma an kai ga bace amma an kai gangariya wannan shine wata ayi alwa ala salati a sallah wancan ake ne Ibrahimiya shi ake so amma kama sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sako sallallahu alaihi wasallam amma wa annabi salati na Ibrahim shine gangariya zo a wajen sallah cikin tayya duka wurare shi kamata a yi kuma shi kamata duk musulmi ya rike da kyau kenan kun ji salatar ahlus sunna suna wa annabi salati amma wanda annabi ya koya wanda na fati ga dalilin da yasa ba ma yi farko yanda aka ce ya zo na biyu yanda aka ce yayi qur'ani duk wanda ba mai daba wala za mu da insha Allah Allah ta yake sun ce wa cikin qur'ani za gane kullum ta kare wata gane ba dan an ce a cikin qur'ani kuma zai qur'ani sau dubu shida abin da aka ɗauka a ƙwararri wani labarar da kushin da haka abin babu magana ba a ce a wannan ɗaki akwai rikin ciki da ya fi wani goma a wannan ɗaki akwai rikin ciki da ya fi wani goma kasa hankali ne kama a cikin ɗaki kuma kasa yake kuma wannan hira ce hira ce kurin kafa amince da kurin mai yarda da allah ya ce ba alaƙa dace kuma annabin da aka aiko ya koya kuma ya tabbata babu su ba kai shi dan wani daga kullu tawhid hatta cikin malikiya tun da kiriya ka ya raba bab din daga fatiwa kai ne ibrahim tun ta mun addini ne ta tawa ziya ce ta ta duka an gani babu babu wani littafi ko da mata ko baki nan imam malik imam malik ne gani imam malik al sunan jama'a imam malik iya cikin shugabannin al sunan jama'a ko ce ba gama imam malik da dika ba gama shi da dika hatta da mazhabakan imam malik ko shi sak hal sunan imam malik ba wata dika kuma zama tashi kurin Allah ce annabi sallallahu alaihi wasallam kan kan tashi mota sai mama da malam fiki ne kurum Allah tamke mu wannan shine kurum fadar Allah subhanahu wataala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi lalle Allah da annabi suna wa salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya ulazina amanu ya kuma su imani sallu alaihi kuma ya salati yusallu taslima kuma kuma aminci irin sallama ka ce ko amintar shi amintarwa ke kuna mai sallama ta assalamu alaikum ya rasulullah kuna mai sallama shi ne mana mai kauya gaba daya total ci gaba إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا نعم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا التي تبتر yana barazana yana tahdid ga waɗanda suke cutar da Allah da manzo na Allah Allah ce la'anahumullah Allah tsine musu albarka kuma tsinuwa duniya fi duniya wal akhirah duniya da lahira wa adda lahum azaban muhina ya musu tattalin azaba ta bulakanci an wa cutar da Allah daga ciki annabi ya labari Allah subhanahu wataala رواية البخاري كا مسلم يا كاو النبي إذا يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل و... أقلب ليله ونهاره الله كتشوا دان آدم هنا تشوتر دني ما تشوتر الله yace iya zagin zamani Allah wani kace wani saba da wani lokacin kaza kaza iyawa ba ka kudi bane ba gobe ya zai kace a wannan zamanin ka zaki ka kabara mishi Allah ce ni ne zamu ni nake jiwo dare da rana in kaga alkhairi daga Allah jiwo ka shi ka alherin shi ba zamani da yake ka kudi kaga lokacin ka samu lokacin wani wani kare lokacin da wani ya samu kudi wani ya kare wani ya kare wani samu kudi ana yaga wani lokacin ake bala'in lokacin yaga wani a lokacin ake samuwa abin kenan ba a zamani ba ke Allah ke babu he wani ya samu eh ana samu wani ya rasa ai an garin arziki ya zo ne da wani tun da ke mafita kama jika ɗi ba tun da kawara haka Allah ya shi kuma bai ba shi ba idan abin ba ga zamani bai yake yau ka samu ka samu da wani wannan zai mutuwa zai zai rashin da ko mutuwa a mata ko mai abu abin kira ta ce babu wani abu da zamani ke zama kai shi in mai ka ga an ga alkhairin ya zo daga Allah kishi alkhairi duka abin daga Allah a nemi warwara an an ga ya zo alkhairin a gode ma Allah amma Allah godiya da ya kama alkhairin shi an mun kishi alkhairi a koma ga Allah murwara ɗan wa a yau ka diba kullu mutane yau mun iya kullu mutane sun ta kullu mutane suna rayuwa yanda ɗan gaba su bara turawa a yau yanda muke rayuwa haka turawa suke rayuwa kuma suke mun rayu muna rayuwa kulluwan mu muna musulmi amma an sa mata tunani irin na bature yau in kaga misali yau misali a Niger wasu kai ba magana ma wa arziki ruwa sama albarka ta ruwa kaca-kaca ƙasa arziki ko ina ko ya bude arziki kamfan na faɗa ga wani shugaba ai wannan ai shi kenan ai shugaban ƙasawa ne haɓa ya zo da arziki da jar gaskiya wannan shi ma kuma shi ma da alfahari ai mu kaza ai mu mun kawo mu arziki a Nijar mai wane ne abun kwata-kwata gaba ba Allah shi ne kurin ba ka ki hada ki daga kun sha wahala an buga abu ya tauri dai wani shugaban wallahi bai da kyau maza aljuyi sai ka ga zanga zanga aljuyi eh zanga zanga shine da ka talauci ne maza a bisa ko mun gaba da babu Allah ko da shugaba ne arziki shi talauci shi ko da ba sha wahala shi ma da kashi shi wallahi ban da iyayen wallahi shi ban da wallahi da kawo bai za da mai ganin shi waki a ce abin kirki waki babu shi babu shi ya ka abin kirki abin da ya gane shi ko kuma kullu gure gare shi kullu gure gaban za sun dogara ga banza bai yi komi shi kuma shi ne matsalai ba shi ne muku komi wallahi a koma ga Allah in mutumin ya Allah kala kwarai zai muku abin kirkin kuma da suka kalza muku kai kama na banza ya tuba ku ala ta abin da hannun Allah wallahi to dubu mu ganowa da abin mu ma muna da namu kullum shi shugaba ne bale kullum sama ta lahi sama ta lahi shi ko abin Allah iya gama ku da shugaba da wanda ta ce dukkan da ku wallahi kuma in yaso ya samu kuna kware ya tafsiya mu kenan abin mu wani namu su ma da nasu kuma kuma kullun yesu suke sai mu mu wani namu kuma mabiyan wallahi da haka ne an wa takaice duk abin da aka gani a cikin al'umma cikin zamani menene musamman asalin abin daga Allah yake shi ne jigon abin daga can yake ya yi gode ma Allah ya taimake wa imamu ya ce muna ma Allah godiya da kama shugaba na kware kai wanda shi ka zama kuma Allah ko shi shugaba an gode da abin kware ko muhimmin tambayar Allah shi ne farko da ya ba mu irin wannan shugaba na kware mu Allah ba mu na kware na kai ba ta Allah ba mu shugaba na kware kullum ka fita Allah ba mu na kware kenan abin hannun Allah yake to Allah ya Allah ce da Adam iya cutar da ni iya zagin zamani ni kuma ni nake ciwo daren da ranar zamanin kan zagin zamanin kuskure ne zagin Allah ne Allah ce Allah ke Allah ba mai zaba daga wajen mutane to balle wani Allah ba mai zaba ana cutar shi to Allah ce masu duma masu cutar da Allah da manzon shi to Allah ya tsine masa albarka duniya da lahira wa adda lahum azaban muhina ya mustattalin azabatu laqanci والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا kuma waɗanda suke cutar da masu imani maza da mata bagair ma kasabu mutum babu ne shi kasa kan kullu kullu mai sharri kullu mai ƙarya kata mai suna ba abin da yayi ba abin da yayi kullu kata mai suna shi to Allah ce duk wanda suke cutar da masu imani maza ko mata ba tare ba da laihinsu to sun ɗauki laifi babba kiran ƙarya babba da zini mai girma Allah ke a hankali kenan da shiga haƙƙin mutane ci gaba يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما
يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي وانا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أخي النبي كجاء وما تنكح da 'ya'yanka da duk mata na masu imani yudinina alaihinna min jalabibihin su saki jilbabikinsu asalin jilbab tuwa ce da ake lullubawa a saman saman mai saman ajiyu da ta sa riga ta sa himar kuma ta kashi ta jibga kinan asmana a sake shi har ƙasa wannan ya fito ba wannan aya a aikace yadda matan sabbin suke yanar da salama sukan saki sutura tun daga sama babbar sutura babba atuwa tun daga sama har ƙasa a sabo ƙasa an samu wasu sukan buɗe ido wasu sukan yawa su buɗe fuska shi dai jilbab tuwa ce babba sama da shima shi ne muke cewa maganar hijabi duk da kalmar asalin jilbab ne hijabi ya zo daga maganar waccan ka bayar na maganar kariya amma sutura ce nan mai lilbe dukkan jikin mace kan yudilina alaihinna an kan suke nan su saki wannan tuwa ta babba har ƙasa annabi sallallahu alaihi ya bayani kuma na cewa dukkan jikin mace al'aura ne banda fuska da tayin hannu da su ma da magana tsakanin malamai masu ganin fuskar ma al'aura ce ko su ce ba al'aura ba ce ba duk a samu hata da rudu tsakanin malamai magabata da na yanzu su albani su usaimin malaman saudiya an samu kwarai kai da kawo a kan matsayin fuska su irin su usaimin su bin ba da kuma malaman saudiya suna kan mas'alar hata da fuskar mata al'aura ce shi albani da mawala ya tsaya kan fuskar mata ba al'aura ba ce kuma ya hudu dalilai ita ce mazhabar jamhur magabata an samu wasu cikin malaman saudiya suke cewa kamar iya kira zuwa ga sufuru ne ma'ana zuwa ga bayanan da al'aura kan wannan ya sa ɗan adam ne kamar kowa ya littayi mai zayi ga su kan wannan malaman ta saudiya kwarai an ma sami yasa wani littafi sai mai suna eh, wani littafi gaskiya mai littafi ne mai zagi har ta kai da saudiya wani littafi mai shiga saudiya raddul mufi raddul mufi wani littafi ne raddi raddi mai zagi ya ga ya biji malaman malaman akan abin da suke ta ya ka hujja kaza kun ce ni nake kira kaza ya ka a cikin littafin da suke dogara su sai su almubuli ya zai littafin malaman suke su littafin ke fitar su to gashi abin da wani ce ne kaza shi ma wani sufurki ne kira ko albani magana wani ya ce kaza wani kaza shi ma albani ne wani ya ce kaza ji ka magana ma da kuma da ake su ne madogara cikin magabata sun ce ba al'aura ba ce ba ita su ma suna kira zuwa ga buɗe al'aura ne ko su ma albani ne magana a takaice dai ya magana ko na kare kan shi kan magana da ke ne ɗan wa almuhim duka su ma mai muhimmanci ne kare bana ne kuma shi ma albani ya yarda da cewa inda aka ga bayanan da fuskar zai zama to fitina a rihi shi wani lokaci ya zo a rafarkin na ga da mashirce da iyalai shi ya gansu da jirba bayan su ne huska aka mai ca ɗan jarida shek an sanka da magana da masu da rigima kan matsalar huska ba ta cin al'awara sun ci al'awara ce ya ce abinda ake magana ba ina magana ba ne ba lairi huska ana magana wajibi a ne ko ba wajibi ba ne ba shi mulki ba ina magana su da suke wajen ɗauka kamar su a wajen wata malaman an daura suka kamar ta gudu kawata da kucin ta a wajen wata malaman iya ga su da ga duk ɗaya ne da ta fuska ta bude kabarinta ko damtsanta duk ɗaya ne a wajen su ya ce ba haka da ke yi yani fuska ba ta da matsayin al'aurar sauran jiki ba ɗaya ba ta ce sauran wurin kuma ga nasin da yake dogara kansu amma an kuma amma ba laihi bane ba kuma an shar'anta har yanzu fuska amma kaka ce wajibi ne dole shi haka ke ba ta ba ariya laihi ko ba ariya ba ko ya suka masu riya ka gane magana ba suka masu riya kuma shi ne tabbatar da in akwai fitina ariya shi ne kidan kan baka mu hada kan wannan shi dai a takaice kuma sutura nan ko ce asalin wannan madogara ta magana suturce jikin mace duka in dai ba fuska ta yi hannu ba kuma ko a sallah mace tahin tsawata kai hudu a kullum da bayani mata su yi hankali ko a sallah ko wajen sallah ba a sallah tahin kawa a waje rihe shi aiki hatta a waje mun karanta da wa ummu salama jin annabi sallallahu salama yace ta taso ya zama muna tahiyya wala assalamu yace ku saki jilbabin ku ko mayajin ku ku sake shi kamar dani guda a kasa iya jan kasa tace ya rasu ya kashe ya kashe ya kashe kadam ya rasu lai amma ka kai da kan zirai da kawai ta bayyana ya shi to kusake shi zirai guda ka ku fara matan sa da mu annabi sa ta ya kan titi zirai guda ya kasa mutane ya ce mama ko ce ce nan wallahi na mata da amata da su ja musu bayyana wani ba ana ya ta hanzu ana mata ne ba kuma wani mata kawai mata su gyara sai ka mace ta sa hijabi ta sa fatuwa iska hudu ga wani arihe al'aura ce amma kana ga kumshinta ban za ki nan a ban za ki nan ma wanda ke rike kawai ki mutu huska ki don babu saɓani kawai al'aura ce amma huska hawa saɓani kirki ne banzan kin bude kin rike huska kin bude kwabri ki ana ga kin ana ga ana kumshi ki tun daga tun take har kwabri wannan haramun to matan sahabbai umar sallallahu alaihi wasallam in muka cike shi ɗari ɗaya sai za ka fitar kawa ya ce fuske shi zira'i guda kirma ta a wata zama zira'in ƙasa yake ja zira'i guda wani hijabin su ƙasa yake ja shi masu karanta a tafiya malikiya ya ke cewa ita zira'in wannan suturar mace ko ta bi ta najasa ƙasa ta gaba ta tsarkake ta a fikin malikiya mutum ganin wasu radis a fikin malikiya sun sana magana an wa mata afuwa saboda sutura suturar mace ƙasa take ja ina da lafiya kenan ne muna magana a takaice dai kurin sutura ta mace ta zamanto dariya har awa balle ma a sallah don babu sallah a wurin kenan awa zamanto arihi ta ba ta bayyana awa al'aura ce kuma kan mutargi mata masu saki haka sa haka mata magabata suke haka suka cikin gansu kenan sai Allah ya ce zalika da ya ce ya ayyuhan nabi ya kai annabi kulli azwajika gaya matanka wa banatika da iyanka wal sa'il mu'min da matan masu imani yudinina alaihinna min jalabibihin su saki su saki su sako abin da yake na jilbabin su su zubo shi akan su zalika adana an yurfan haka wannan sutura ta, ta karamci zaka a gane wannan mata ne masu kame kansu da mutumin banza iya jin yaunin yawa mai kame kanta magana amma da mai gaban ta saka dama tana kira a zuwa diba kaga shi ma zuwa zai kenan wannan shine hanyar da za a gano matan kwarai fala yuzaina ba za a cutar da su ba wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai gafara ne mai jin kai ne ga bayan shi kyau da da ba a yi ma za a gyara wanda ba sa hijabin a sa hijabi doka ce daga Allah ba wani bana hadu suna ko yin zada a doka ce daga Allah kuma mata masu shirman cewa kasawa ce ko na bana zada sai ku diba sama da ku in na kira shi a yake yadda makaranci ko da mace ki ana rigimin hijabi a New York a London a Paris to ina mai kawunci ke kira da makaranci kina cewa kawai shafi kawai ne sai ga ana rigima mu sai mun sa a London a Paris a New York ma za mu sa da su sun sa da kafuka sai ta himu sa kenan ba kauyanci bane ba addini eh addini ne sa hijabi sa sutura addini ne ba kauyanci bane ba shine marancin na addini Allah ya taimake mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته